أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحللت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي ذكرت تجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتي وارفة نور تحصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da kowa wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu muna na a cikin littafi na shama'il muhammadiyya littafi da yake karantar da mu kan wasu daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yau za mu shiga sabon babi wanda ke kuma shine babi na talatin da bakwai a cikin wannan littafi na shama'il muhammadiyya babin zai mana magana ne akan tira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da iyalansa da daddare wanda mu a kasar Hausa muke cewa kaman tatsuniya haka to yaya manzon Allah yake yi manzon Allah yana yi ko ko baya yi yana fira da iyalansa ko ko baya fira da iyalansa zama yake a teburin mai shayi kawai a tabira ko ko yaya to mu je mu ci babin yana farawa da kaman haka babu ma ja fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi samari wannan babi zai mana karatu akan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi da iyalansa da daddare hadisin yana farawa da kaman haka حدثنا الحسن بن صباح البزار البزار قال حدثنا أبو النصر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة قال فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أثرته الجن في الجاهلية فمكث فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة رواه الترمذي wannan shine babi na 37 kamar yadda muka faɗa kuma zai mana magana ne akan labari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake baiwa iyalansa da daddare kamar yadda mu muke kira a ƙasar Hausa tatsuniya to tatsuniyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta sha bamban da irin mu tatsuniya da muka sani tatsuniya mu da muka sani a kasar Hausa ƙarya ake yi a cikin ƙaryan sai a ɗauko wani darasi da ake so a koya ma yara an gani ko ko ba ka ake yi ba a ce gizo da koki ko koki koki ta mara gizo gizo ko ba ka ba ya kai ƙara wurin alƙali haka ne za ka ta ganin labarai kala-kala ko ba haka ba wanda hankali in aka ce abin ya faru hankali ba zai ɗauka ba to shi manzon Allah yana ba iyalansa labari a matsayin kamar tatsuniya amma nashi ba na ƙarya ba ne shi ne hadisi yake farawa da kamar haka hadisi na 240 daidai wani littafin kuma 254 hadisi yana farawa da kamar haka حدثنا أصل بن صباح البزار alhassan bin sabahil basar shine malamin imamu tirmidhi shi ya karantar da tirmidhi wannan karatun an gani ko alhassan bin sabahil basar mutumin bagdada ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman garin bagdada a wannan lokacin imamu ahmad ya ce wannan malamin da kake ji ana sai masa alhassan bin sabah albazar amintacce ne abu hatam ya ce sudukun mai gaskiya ne ya rasu a gari na Bagadada shekara ta 249 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Bukhari da Abu Dawuda da Imam Nisa'i duka sun ruwaito hadisansa shi ma ya samu karatun ne daga wurin malaminsa mai suna abun nasu abun nadu afwan abun nadu ba mu taba karo da shi ba shine salim bin abi umayya au hashim bin al-qasim al-madani wasu malamai sun ce sunansa an samu kokonto ko sabani akan wanne ne hakikanin sunansa wasu malamai suka ce hakikanin sunansa shine salim bin abi umayya wasu malamai suka ce a'a hakikanin sunansa shine Hashim bin Al-Qasim mutumin Madina ne ya sauka a gari na Bagdada a gani ko da'awa isar da sako na musulunci ya dauko shi ya baro garin Madina ya zo garin Bagdada kaga inda sabai suke yi malam kaga inda malamai suke yi ka gani ko Allah ya ce mana sai ya zo ya sauka a gari na Bagdada aka ce amintacce ne sai dai yana da matsala guda da menene matsalarsa yana yin irsali me irsali muka faɗa a ƙasar amma a ilimin hadisi tsallake shine irsali tsallake malam jamilu na yi karatu wurin mahaifina maimakon na ce to na yi karatu wurin mahaifina sai ya sha na yi karatu wurin shi ɗaya rubuci na tsallake mahaifina ke shine irsali Allah ya fi mana ya rasu a shekara ta 125 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manya-manyan malamai sun yi karatu a wurinsa shi ma ya samu karatun ne daga wurin abu aqilin at-sakafi abdullahi bin aqil to wane ne wannan abu aqil din ba mu taba karo da shi ba aka ce cikakken sunansa shine abdullahi bin aqil al-kufi mutumin kufa ne ya sauka shi ma a garin bagadada ka gani ko aka ce sulukun amintacce ne yana daga cikin tabakan malamai na ilimin hadisi tabaka na takwas manya-manyan malamai shi ma sun yi karatu a wurinsa shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna mujalid mujalid ya samu karatun daga sha'abi sha'abi ya samu karatun daga wurin malaminsa mai suna masruk masruk ya samu wannan karatun daga wurin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nana Aisha radiyallahu ta'ala anha nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa qalat حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا بي وإيال سلاباري لذتري فقالت امرأة منهن sai ɗaya daga cikin matan nasa sai ta ce ka annal hadisu ka annal hadisu hadisa urafata ce wannan labarin ne da ka bayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar labarin kurafa to wane ne kurafa kurafa shi ne mutumin da irin kawai sai a ci faɗan labarai shi kawai a ce kai irin kamar da yadda ake al'ajeriya a ce kai wannan labari kamar da ya gizo da koki to haka ta ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce atadruna ma khurafata kun san wane ne khurafan nan kuwa kun san shi inna khurafata sanin dai shi khurafa da ake ta cewa in an faɗi labari a ce kamar labarin shi to bari ki ci kana rajulan kana kana rajulan min azrata ya kasance ɗaya ne daga cikin mutanen azra azra kabila ce daga cikin mutanen yaman asaratul jin fil jahiliya sai aljane suka yi sama sama da shi malam suka yi gaba da shi kamar yanzu ka ce aljane suka yi kidnapping da shi a gani ko aljane suka yi kidnapping da shi aljane suka ɗauke shi da suka tafi da shi zai suka yaya da shi fama kasa fihim daharan suka rike shi tsawon shekara ɗari ba a dawo da shi ba yana can malam ka ko san wannan zai ga abubuwa kala-kala ko ba haka bane dan yanzu ai ma ya zama rabi aljani rabi mutum ko a to mutumin da ko ba haka bane malam mutumin da ya rayuwa da aljanai shekara 100 dahar in aka ce dahar shine tsawon shekara 100 manzon Allah ya faɗa wannan ba ni ba ya rayu da aljanai shekara 100 to wanda ya rayu da aljanai shekara 100 ai ya bar zama aljani aljani ko ba haka bane a kai kuma ka kara kana kara domin duk wani ɗabi'a nasu yanzu mutum ya riga ya kwaikwaye shi duk wani abincinsa yanzu ya riga ya saba da shi ko ba haka ba yanzu ya kuma gane yanayin maganansu shekara ɗari ba kwana ɗaya ba ne ba kwana ɗari ba ba wata ɗari ba ne sau da aka hanyaransu yanzu ya iya shi so wannan mutumin sun ma rutu sai aljane suka dawo da shi ina cikin mutane cikin jama'an shi in alayin sha'aba ne sun dawo da shi layin sha'aba su ka gani ko sun marudu ila sai suka dawo da shi cikin mutane fakana yuhaddithun nasa bima ra'a fihi min al'ajib sai zama to yana ba mutane abu labarai na ban mamakin abubuwan da ya gani kai ai lokacin nan da nake can wancan duniya na ga kaza mai kafa da sai ai ta mamaki an gani ko ai ta mamaki ce na ga wata halitta an gani ko ita halitta so daya take cin abinci a shekara eh to wannan abubuwan na ban mamaki da ya ta gani din nan yanzu in ya faɗa sai hankalin mutane ya ɗaure ko ai kamar mutumin da ke rayuwa yanzu ne da zai yi karo da mutumin da ya rayu shekara tamanin da suka wuce ko shekara tamanin ya ce akwai waya wanda kana nan kaduna za ka yi magana da mutumin da yake amerika ka gan shi ya ganka wani tsuki ta mana ko ba ka za a ce ba ko ba gaskiya ba ne yanzu kana magana yanzu a nan mutumin da ke amerika zai ganka sosai tana magana yana kallon ka kai ma kana yi ko ba ka bane wani sufin abin da ke magana sun sani da yanzu mutumin da ya rayu a wannan karnin za ka zo ka ce mai yanzu akwai wani biyu za ka rika yin haka kana rubutu haka shi kuma yana shigarwa cikin injin kawai sai ya fito maka da shi za ce karya ne yanzu Allah ya kawo mu zamanin da akwai biro wanda za ka rika rubutu da shi akan wannan kwalban shi kuma yana shigar maka da shi cikin wayan nan yanzu akwai shi malam ko ba malam da mu akwai sosai yanzu Allah ya kawo mu zamanin da za ka ɗauki takarda ne haka ka daddanna namba sai ka sata da ka sa kawai sai shu sai ya fito sako ya riga ya tafi can kuma cikin minti ɗaya ana ce mai fax in ka gaya mutumin da ya rayu da cewa za a same shi za shi karya mutumin da ya rayu shekara tamanin da za ka ce mai yanzu za a iya zuwa maka a dawo yau sai ce karya ne ko zai yadda ai awa hudu ne zuwa maka ba wani dogon lokaci ba ne daga nan zai na najeriya ko ba awa hudu ba ne awa hudu ne shi ka tafi jirgi ya tsaya ya huta awa daya awa biyu ciwu ya ƙara dawowa Najeriya ya ƙara ɗiba mutane to me ne wahala ce a rana ɗaya za a je a dawo ko ba haka bane to amma mutumin da ya rayu irin wannan lokacin zai ce wai abinda aka ce ana tafiyan wata shida zuwa shekara ka ce wai kai za a je a rana ɗaya a dawo to kaga hankali ba zai ɗauka to irin wayannan abubuwan ne ai Allah mun tuba Allah ka yafe mu فكان يحدث الناس bima ra'a fihi min al'ajibi faqala an-nas sai mutane faqala an-nas sai mutane suka cewa hadithu khurafa wannan labarin khurafa ne duk abin da aka faɗa hankalin bai dauka ba sai a ce khurafa in aka kara wasu ne duk abin da aka faɗa hankalin ka bai dauka ba sai ka ji an ce zuki ta malle shi ba a cewa tatsuniya a kasar Hausa sai dai a ce zuki ta malle wai ma'ana kayan kata an gani ko Allah ya fi mana rawawa ne wannan hadisin akwai abubuwan da yake karantar da mu na daya manzon sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu cewa mutum ya rika zama yana labari da iyalansa mutum ya rika zama yana labari da iyalansa dan ba ta labari kadan dan kebe mata cewa da irin wannan shi ake bukata ai dan ba ta labari ai ka cin jikin jikin ji kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wata rana kuma ita ta baka yafi wannan abin da mutanen mu suke yi mutum ya zauna a teburin mai shayi ya taba wa gardawa labari ba gaira ba dalili ko ba gardawa ba ga wanda zaka zo ka ba ta labari ma ka samu lada ai ka tsaya kai fira da iyalanka lada ne lada ne a domin yanzu za ta tsaya ta yi fira da wani sai a rubuta mata zanibi kuma haka ba kiran aka in mijinta ya sai a samu lada to amma mutanen mu ba za su ji ba ba za su ji ba a sanyin da za a ga mutum karfe goma sha ɗaya teburin mai shayi yana labari dan dai ka san shan shayi dai ka ware mai lokaci mafi tsawo awa ɗaya ne malam ya ce ya yi yawa ɗan komin ba ɗan haka yake ka san aka kai awa ɗaya ma an yi zalunci kuna rage ne dai na ga malam adamu yana kallo to na ƙara haka ya yawa yawa ɗan haka ne kurbi ɗaya mara jami za a shanye shi amma wani sai ga awa ɗaya awa biyu awa uku yana teburin mai shayi wani ma ya gama shanyewan ba amma zai zauna tun karfe tara ba zai tashi ba sai sha ɗaya sha ya shigo gida iyalansa sai guda sun yi bacci asuban fari kuma ya fita dan Allah ne kenan zalunci ne wannan mutane mu ji mu gyara abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu cewa ba kowane labari bane ka ji hankalinka ya kafa dauka ka ce ƙarya ne ba kowane labari ba akwai labaran da yake abubuwan ban mamaki ne suke faruwa yanzu a cikin mu an ce ma mutum akwai wanda yana kiwon kunama a ajiyun shi ko yana yawo da kunama a ajiyun shi wani ba zai yadda ba ko ba haka bane a nan layin akwai da mu gayu ko gayu da aka yi su kunama suke sawa a gaban ajiyun su saboda masu sa musu hannu a gaban moto kun ji ko yanzu akwai dan waya yana faɗa akwai wanda shi maciji yake yawo da shi a gaban moto ba a gudu ba a gaban moto kaga wannan gaba da wani wuri sai a ce ƙarya ne to manzon Allah yana karantar da mu cewa ba kowane abu bane kaji hankalinka ya kasa dauka ka ce ƙarya ne a wani abin ya faru wanda yayi abin ba mutum bane ba mutum bane aljani ne to sai ka ce kuma ba zai yi ba zai yi ko kamar misali ɗalibai da suke karatu a Masar sun faɗa ka san masu kwana a hostel ko haka ake kiran shi ɗakin ɗalibai ake cewa da hausa hostel kamar nan haka sai a sa gado sun fi biyar nan gado sun fi biyar nan kuma fili ne wanda mutum zai yi guga ko zai yi abin gashi nan dai fili ne kafin to a cikinsu akwai wani yana nan kwanci yana nan cikinsu yake karatu yake komai sai wata rana da asuba ko da daddare sai wani ya bude kofa ya fita sai ya bar kofan a buɗe sai sanyi na ta shigo wa mutane wani mutum daga nan kamar daga nan inda kake mala kawai sai ya liƙa hannun shi zuru kawai sai ya jawo kofa kawai sai sai ya ciyo ashe wani na kallo ai sai ya tsure hankalin shi sai ya tashi shi dai ya san wannan dai kan akwai matsala to sai ya fara tsoro-tsoron wannan mutumin sai ya fara gaya ma mutane wane fa shi bai da shi ba mutum bane ga abin da ya faru shi mutane aka dan fara irin irin ɗaɗɗar ɗin na haka daga nan ba a ƙara ganin shi ba ba a ƙara ganin mutumin ba ya tafa abin shi saboda haka mutane da kake gani ba kowa bane mutum shi yasa musulunci ya hana ka ka wulakanta wani kawai dan ka gan shi haka kawai wulakantacce ya sa hula haka ko ya sa kaya ya yage ka wulaka a baka san waye baka san waye su aljanu suna shiga na abubuwa daban-daban wani zaman su shigan mutane a sura na mutum sosai inda ka gan shi inda ka ga mutum haka haka za ka ɗauka mutum wani zaman su shigan dabbobi wani zaman su shigan tsuntsaye shi sa dai musulunci ya hana ta zaluntan kowane irin halitta ba gaida ba da yi ko wulakanta halitta ta Allah dan baka san menene Allah mun tuba Allah ka yafe mu wannan kuma shine karshen hadisi kenan kuma wannan cewa aljanna ta dauke mutane to fa ba an daina ba kenan an lura ko ba an daina ba kenan zai ci gaba da faruwa sai dai mu mu ta addu'a Allah ya kare mu an gani ko tunda haka ga ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zai ci gaba da faruwa a a a saurara ba ya faru ba nan nan Kaduna ko wata yarinya da ta bace aka tsince ta a Kano ba moto ta shiga ba ba jirgi ta shiga ba amma an tsince ta ne kawai kwatsam a garin Kano wanda aka yi ta cigiya a rediyo din nan cewa ana ta neman ta ba ganta ba ba ganta ba ai daga baya an zo an ganta an tsince ta ne kawai a ƙwaryen garin Kano ita kuma ta ce ba moto ta shiga ba kai ka gani ga wani ma dan waya ce wani ya faru da wani ko eh ka ji ko daga ka tsaka dauke shi aka shi Kano ga wani ma eh
to to ka sai gangara to wannan abin yana faruwa kai dai kai ta addu'a Allah ya kare ka ko moto zaka shiga kai addu'a dan baka san wani irin moto zai yi motan aljannin ne eh zaka je zakwato sai ka jana cewa to daga nan sai bangon duniya inna lillahi a koma ita ina sai dai a soke ka ce wa a dawo da ni China shike me kenan nake kokarin fada yanzu anan cewa in zaka shiga moto ko za ka fita daga gidanka ka yi addu'a musamman kuma ma in za ka shiga bayi domin nan ne daddalin sa aka ce ko to sai ka yi addu'a Allah ya kare kare ji yanzu ga shaidu mun samu cewa har yanzu ɗin ma suna ɗauke mutum daga nan garin kawai su wurga shi wani gari sai ne kawai ka tsince ka a wani gari kawai ai ta mamaki kai kuma baka shiga moto ba ba abin da ka kawai za a gani ba kamar kyaftawa da bismillah ne kar ka tunanin wani za a ga ai ta gudu da kai a sama a'a yanda kake kaftawa da bismillah kawai sai ganka kawai ah yaya dai Allah ya ce mana wannan kuma shine karshen wannan hadisin zamu shiga hadisi mafi tsawo a cikin wannan littafin hadisin yana farawa da kaman haka haddathna aliyu ana ce ma hadisan hadisu ummi zar'i shi ma yana daga cikin labarai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba iyalansa ana kiran wannan labarin ko wannan hadisin da suna hadisu ummi zar'in ummi zar'in imam tirmidhi yana fara hadisin da kaman haka haddathna ali ibn hujr qala haddathna isa bin yunus an hisham bin urwa an akhihi abdullah bin urwa an urwa an aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat jalasat ihda asharata imra'atan فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل جف على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية mataye ne guda goma sha ɗaya mun yi ɗayan na biyu ƙalatin saniya zauji la abusu khabaru inni akhafu alla azarahu in azkuruhu azkuru ujaruhu wa bujaruhu ƙalatin salisa zauji an ashannaku in amdik udallak wa in askut uallak ƙalatin rabi'a زوجي كليل تهامة كليل تهامة لا هر ولا قر ولا مخافة ولا سعامة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهدا تشدا قالت الثالثة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اتجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البس قالت السابعة نبقى يتشي زوجي آياياء أو غياياء دبقاء kullu da'in lahu da'un shajjikin aw falakin aw jama'a kullal laki wannan larabcin manyan manyan ne gaggagaggan larabci ne wannan qalatu samina ta takwas tace zauji almasu masu arnabin والريه ريه زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناج قالت العشرة تقوم تشي زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارج إذا سمعنا الصوت المزهري أي كان أنهن حوالك تذكر شيء قالت الهادية عشرة زوجي أبو زرع قال لا مساكن حديث كنا أم زرع زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من علي أذني أذني أذن أكو أذني وملا من شامي من شام عددي وبجحني فبححت إلى نفسي وجدني في آل بنيمة بشك فجعلني في آل صهيل وعطيء ودائس ومنك فإنه أقول فلا أكبه وأرقد فلا وأرقد فأتصبه وأشرب فأتكمه أم أبي زرع hadita kenan dama an ce hadisu ummu abi ummu zar'in ko ummu abi zar'in fama ummu abi zar'in ukumuha radahun wa baituha fasahun ibnu abi zar'in dan abi zar'in kenan yanzu fama ibnu abi zar'in marja'uhu kamathali shadbahin shadbatin wa tushbi'uhu dira'ul jafrati bintu abi zar'in fama bintu abi zar'in dawu abiha wa dawu ummiha ملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنكس ميراتنا تنكيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأو... آه... خرج أبو زرع والأوطاب تمهض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت حصرها برمتين فطلقني ونكاها فنكات بعده رجلا سريا ذكب شريا وأخذ خطيا وأراها علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال قلي أم زرع ومري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر عانية أبي زرع قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي حديثي ما في صوت من يمن يلاربشي ne wannan sai kai da gaske hadisin yana farawa daga ma yau ne ma yana daga cikin labarai da manzon Allah yake bai wa iyalansa ana gane ma ko ta a cikin hadisin akwai darsa sosai ba za mu yi sauri sauri ba cikin hadisin an gane wannan ko za mu raba hadisin zuwa gida biyu domin ta'ammul fa'ida lokaci ya riga ya fara ja ana kiran wannan hadisin da hadisin ummu zar'in ummu zar'in hadisin yana farawa da kaman haka حدثنا علي بن حجر مالن ترمذي yace malami na mai suna Ali bin Hujr shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu daga wurin malamin sa mai suna Isa bin Yunus shi ma ya samu daga wurin malamin sa mai suna Hisham bin Urwa Hisham bin Urwa ya samu daga wurin dan uwansa Abdullah bin Urwa Abdullah bin Urwa ya samu daga Urwa wanda yake shine baban su kenan an ga muhimmancin karatu wurin iyaye ko yawwa shi kuma urwa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan karatun daga bakin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna na Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat take cewa jalasat ida asharata imra'atan wata rana mata guda goma sha ɗaya suka zauna fata'ahada sai aka ɗauki alkawari wata aqadani aka kulla kuma yarjejeniya Allah yaktumna min akbari azwajihinna shay'a babu ɗaya wanda za ta koya labarin mijinta kaga maza a hirdinku in ga muku in mata suka taru labarin mazajen suke yi wannan tun zamanin dafa ba ma yanzu ba saboda haka sai mu gyara kamar yadda za mu ga labarin kowane ɗaya daga cikin mazajensu kowace ɗaya sai ta ba da labarin mijinta to kuma haka mata suke in san haɗu haka suke yi shi kai ai mijin nan nawa marawaci ne marawaci sai ya fita waje ya rika raba wa mutane kuɗi ba ni kankamo wannan kuma zai ce kai ai miji na yanda ka san sakarai shi da ya ta abinci zai bacci yadda ka ga haka to haka mata suke labari kuma za ka gani haka su ma wayanda suke labarin nau'ukan abin da mazajen suke halayen da mazaje suke saboda haka mu maza mu ji tsoron Allah mu gyara inda muke da kurakurai mu ji tsoron Allah mu gyara ko ba gaskiya ba wayannan kurakuran shine ke sa mata ke zuwa su ta wannan labara labaran za ka gani daga cikin zuwa ko wata wanda ce kai ai mijina to mu je karatu faqalatil ula sai ta farko sai ta ce ba ta ce zauji lahma jamalin gassin ba ko ba ka ta ce ba ta ce mijina da kake da kuke gani ce kaga su mata ne yanzu ko ta ce mijina da kuke gani yanda ka san naman tsohon rakumi yanda ka san naman tsohon rakumi ba naman akuya ba ka gani ko sai kuma ta ƙara siffanta ita ce ala ra'at jabal wanda yake kan dogon tsauni mai wahalar hawa ballantana kuma ka hau wala saminu shi ko ba dan siriri ba ballantana fahimta kalu ballantana iya daukan shi kai me ka gane a cikin wannan karatun ba abin da ka gane ko ba me ka gane ba abin da ka gane manya-manyan larabci ake yi yanzu to me take nibi yanzu abin take nibi shine mijin nan nata da shi da babu duk ɗaya ne a wurinta to ba zai ana siffanta shi da nama ba naman mayar na tsohon rakumi naman tsohon rakumin ma a can wai ga can saman tsauni tsaunin kuma mai wahalan hawa bayan wahalan hawa kaga ko ba gashi kuma shi ba siriri ba ballan zina ya dauka to me kenan sai da amfani a wurin ka san daga cikin maza akwai wanda siyasa su dai suna ne kawai suna da aure amma a wurin matayen nasu da su da babu duk ne mijin da bai iya ɗauke wa iyalinsa ci da sha ba da tubatarwa ba mijin da in ya sa ƙafa ya fita to ba ruwan shi da gida sai ƙarfe sha biyun dare zai dawo in sha'awa ta ɗan motso shi sai ga yana yana mataki yana mataki kuma dan Allah wannan kai akwai matan ta gaya mun fa ta ce malam kaga wannan gidan ni nake biyan kuɗin haya mijina ko uhu mijin ko uhu me ya hujjan shi wai tana yin sana'a dan Allah wannan ba zalunci bane ba wai magana ce bane ba Allah ba maganan ce ba ne ake yi ba wani matsalar gidan ma wai biyan kuɗin haya miji ya zama hannunsa ya bar wai matai shi saboda tana aiki so wannan ita ne da da shi da babu mai bambanci matan da ka tabbatar matan ta iya biyan kuɗin haya shi da kanta ba zai zama wahala ba ko zai zama ba zai zama wahala ba saboda haka ita da shi da babu jitse ne kawai dai kawai abu ɗaya za a iya cewa tana da miji in an ganta da yara ba za a ce zina ta yi ba ko za a ce shi ne kawai advantage ɗin to irin wannan matan ke ne kaga abin ke bara yadda ka san tsohon naman raƙumi ba ma naman akuya ba tsohon naman raƙumin ma wai can can saman dutse mai wahalar hawa to dole ne sai ka ci naman raƙumi za ka rayu shi ne karatun yanzu ba dole ba ne me wannan siffan tashin da ta yi yake nufi tana siffanta mana shi a matsayin mutum ne mai mummunan ɗabi'a wanda matar ma ba ta jin daɗin zamantakewa da shi ɗan ta'adda ne kai ba ta amfana da shi ballantana ta iya faɗan wani abin alheri a kansa ka dai gani to ta ce ba a iya ɗauka to me kenan take nufi duk matar da ta ji labarin shi za ta ɗauka za ta yi da aure ta na ta aure shi a irin wani ne da ya zan ai na yanke shawara ni ba zan yi aure ba ma tun da miji na yaro ai da ya je neman wani auren ko ba ka ba da mata sun ji labarin shi da ya je neman wani auren ai ga wata can mijinta ya mutu saboda haka sai ka je za ta iya shi ai na yanke shawara ba zan ƙara wani auren ba sai ya gudu kaga an kore shi kenan kora da hali kora da hali ya fi kora da duka wannan shine halin mijinta na farko lalle wannan matar abin a tausaya mata ko ba abin a tausaya ma bane abin a tausaya mata mu je na gaba mata ta biyu ita kuma tace zauji la asiru khabaru ta ce mijina ni ba zan iya tona labarin shi ba ba zan iya kalla akwai darasi a cikin wannan kenan ko ta ce mijina la asiru khabaru ai zauji la abusu khabaru mijina ba zan tona labarinsa ba inni akhafu Allah azarahu ni ina jin tsoro in na tona dukkanin labarinsa to zai sake ni wannan ba ta da hankali tana da a gani ko saboda yanzu zai yi ɗaya daga cikin matan nan sai ta bada labari ai wance mata ce mijinta kaza kaza sai dawo kunnen shi da ya dawo kunnen shi me zai faru matsala ya zo sai ya sake ta saboda ka sai ta ce inni akhafu Allah azarahu ni ina jin tsoron ba in na faɗa wani abu daga cikin labaransa gaba ɗaya to ya sake ni sannan wata matsala kuma ku ji ina azkuruhu azkuru ajaruhu wa bajruhu in na tashi faɗan labaransa gaba ɗaya to ni fa zan faɗa labaransa ne duka gaba ɗaya ba tare da na ɓoye ba domin mene kowane ɗan adam yana da laifi yana da kurakuransa yana da kuma inda yake da da mene daidai to amma ina jin tsoron rabuwa da shi in na tona labaran shi gaba daya to a za a samu matsala shine abin suke nufi kenan domin fa inni akhafu min zikri min zikrihi ash-shiqaq wal firaq wa diya' al-kufa tace ina jin tsoron in na bada wannan labaran shi gaba daya to za a samu matsala wanda zai iya kaiwa har ga rabuwa ga kuma shi da ni muna da iyali muna da zuri'a ga yara saboda haka sai dai kawai faɗa cewa to shi dai to sai dai gobe an gani ko to kai kokari ka zamanto irin haka a wurin iyalinka kar ka zamanto irin ba kuma wannan shine abin da ake so ba kar ka yadda ka zama wancan mutumin na farko nake nufi gommo gommo wannan kenan sula haka ga tana tsoron rabuwa da shi kenan akwai fa'ida a tare da wannan ko ba haka ba akwai fa'ida tare da wannan shi yasa har ake tsoron a rabu da shi sannan har ila yau a cikin labarin ta mun riska cewa kuma tana cikin halin ta tana cikin wani hali na kunci wanda ba ta da cikakken yanci wanda da zaran an danyi wani abu to irin dan ta'addan nan ne na sake ki ai daga cikin labarin ta zaka iya dauka ko kai da kake karantawa za ana son ka zamanto mai hankali tunda haka ga ta ce tana tsoron in har ta bude labarin sa to za a samu matsala za a rubu kenan irin mazajen nan ne masu saurin cewa na sake ki zan sake ki zan yi kaza tara kuna ganowa ko domin in babu rami me ya kawo rami ko in babu rami me ya kawo rami ko abin da hausawa suke nufi da in babu rami me ya kawo rami shine makaho ne yana tafiya shi kadai babu jagora da sandan shi yana sai kawai ka ce a malar makaho kai ta tafiya kai tsaye babu rami a gaban ka kai ta tafiya in yana da hankali akwai matsala ke ko kenan kokolwan shi ya kamata ya nuna mana a to in babu rami me ya kawo rami ko da ina tafiya na lami lafiyar yanzu ka ce da tafiya kan na karkace babu rami kenan akwai rami kana so na fada kai dariya to irin wannan ne kuma dama musulunci ya hana magidanci ya rika ma matan shi barazana ko zan sake ki zan sake ki wallahi eh da kin wallahi ni zan rabu da ke a musulunci wallahi tallahi kaza musulunci ya ce a wannan rantsarantsan zan yi saki zan yi saki musulunci baya kai shi in matanka ta yi maka laifi in za ka hukunta daga hukunta ta in kuma kana so ka sake ta ba sai ka yi rantsarantsan ba rubuta ka sake faɗa mata ka sake da shi kenan duk da shi ma sakin musulunci baya son saki ba ina faɗa ina ƙara maimaitawa musulunci baya son ai saki me yasa musulunci baya son ai saki saboda wahalan da ke biyo bayan sakin wa an yi saki wahala ke biyo baya daga ɓarayin mijin daga kuma ɓarayin matan yanzu yana da yaro da suka haifa da wannan wannan matan yanzu zai ci tunanin wa za a kai ma wa'annan yaran su rike shi wahala ne wannan ko ba wahala ba in ya ƙara auro wata mata wannan matan ba lale ba ne ta rike amana ta rike wa'annan yaran da yawa shi za a ga a rika musguna ma yara ana zane su da waya ana za kai ni na ga wadda ahan matar baban ta kona shi ko wannan satin an sa wani ko wannan satin an sa wani a naija ko kishiyar maman saboda maman ba ta nan ta kona yara akwai wanda abin da ya sa ta kona hannun yaron shi wani ya dan kwana biyu abin da ya sa ta kona hannun yaron saboda an yi girki ba a zuba ma yaron ba yaron ya je ya ɗiba ya zuba shi ne makasudi na kaga ni ɗanwa ya ce wata ma guba ta sa ma yaron kishiyar nata wannan wahala ne ko ba wahala ba wahala ne sannan janibin akar janibin uwar ita kuma kafin ta samu wani mutum shi ma wani aiki yanzu ɗawainiyanta ba lale ba ne iyayenta kuma su ƙara ɗauka cikin da ce kashe aurenki ki aji a jikinki ko ba gaskiya biya musu ba tun da kika kashe aurenki ki aji yanzu a jikinki sai a fita harkanta to matsalan da ke biyo baya kuma shine daga nan tilla ba ta da aiki sai ta fara bin maza domin ta sama kuɗin da za ta sai sabulu ta sai omo ta ɗan sai atamfa wanda ta rika ɗan sa tana ɗan ɗaukar hankalin ɗan samari samari ko zawarawa zawarawa ko ba ka yi ta faruwa Allah ya fi mana shi fa musulunci yace a rika lura da harkan zawarawa kana da kannuwa aurenta ya mutu ba ana fata bane yi kokari ka dauke mata wasu abubuwa wanda necessary ne tana bukatar su in ba ku dauke ba to za ta fada harkan banza kana da ya auren ya mutu an san da ciwo ta dawo gida to amma kar ka tsama hannunka gaba daya akan lamarinta in ka tsame matsala zai biyo baya za a kawo maka ɗan shege gidan an gane wannan ko Allah ya ce mana Allah ya ce mana to ka dai gani wannan nashi ɗan sauki sauki akwai ɗan daɗi daɗi akwai ɗan wahala wahala akwai barazana barazana na za a yi saki za a yi saki Allah ya ce mana na gaba ta uku ta ce zauji ala ashannaku ka gani ko ta ce zauji al ashannaku in atik udallak wa in askut wa allak ta ce mijina ashannaku ne sambalele ne mala sambalele an san sambalele ko irin dogon nan ne mala kamar balwaya mala ya kan mata in za su siffanta mutum suna son su yanke shi shi yadda ka san falwaya yadda ka san falwaya haka mijina yake shine kamar zaka fassara da Hausa al'ashan nan zambalele ne mala ka gani ko tace kuma irin siririn nan gashi zambalele gashi siriri mala ka gani in an ɗik waɗannan in na buɗe ɗabi'unsa to ni ma zai sake ni kana gani ko in na buɗe al'amuransa da ɗabi'unsa tsakani na da shi ko ma'amala na da shi a gida to saki na zai to kuma babban matsalan kowa ita ce wa in askut wa Allah in kuma na shiru na ƙi faɗin matsalolin da nake ciki zan zamanto mu'allaka mene ne mu'allaka sai da zamanto irin ban da wani amfani a wurinsa ban da wani amfani a wurinsa da ni da babu ni a wurin shi duk ɗaya ne matsala ne wannan ko ba matsala ba ka san ko a yanzu a najeriya akwai irin wayannan matsalolin akwai mijin da shi mace ba wata tsiya bane a wurin shi da ita da babu kai kawai ya ma yi auren ne kar a ce ya ƙi yin aure to irin wannan matsalar ne in kuma ta faɗa cewa mijina fa ban da wani amfani a wurinsa abinci na ma ba ci yake yi ba ballantana ya kwana da ni akan gado ɗaya da ta faɗa wannan matsala yau ko ba a samu irin su ne a nan Najeriya ana samu to wannan matan shi yake faɗa ta ce in na faɗa in na buɗe matsala gashi tambale ne malam yadda ka san falwaya malam siriri kaman a hure an gani ko in nayi magana akan matsalolinsa ya sake ni in nayi shiru kuma na ci gaba da cutar da kaina banda wani ba shi bane Allah ya ce fatadaruha kal mu'allaka وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إيذاهن تنكارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بوتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه باونا آية بطين ونجي سوا فتذروها كالمعلقة shine mu'allaka shine kawai irin ido da ke da babu ke din nan duk wasu da to wannan matar ita kuma irin matsalar da suke fama da shi kenan ɗakin mijinta kawo ga akwai matsala Allah mun tuba Allah ka yafe mana to kaga mu ma anan da muke zaune in akwai cikin mu wanda yake da irin wannan fahimtar to zalunci ne ya tuba mu Allah subhanahu wataala domin da mutun ya zo lahira da irin wayannan matsalolin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lakin matsala ce babba Allah ya yafe mana mu je na gaba to bari mu je na gaba ta hudu da cewa ta yi baiwar Allah ta ce zauji kalailati tihamata ta ce mijina yadda kasan daren tahama la harrun wala ƙurrun wala makabata wala ta'amata haka mijina yake ta ce mijina yadda ka san daren tuhama babu zafi babu sanyi babu tsoro babu kosawa to me kenan gaba yin takai kaga akwai dai matsala kenan irin wannan gradin sai ka duba ko to abin da ke nemi da ce mijina yadda ka san dare a tsakiyar garin makka daura da ɗakin ka'aba ɗin nan babu zafi babu sanyi kana cikin aminci duk wanda ya je maka yana jin wani tsoro tsoro ko ba a jin tsoro Allah cewa ma yayi wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan wurin harami to ya zama amintacci cito mijina yadda ka san daren tihama a maka yake wa ma'aula ce kamar yadda ka ga mutum yana maka da abin da ke cikin kewayen maka la haruwa babu zabi babu sanyi kenan mijina shi irin ba mai gallazawan nan ba ne kuma irin ba irin hakaran nan ba ne ka gani ko shi ba mai gallazawa ba ne kuma ba mai ba hakare ba ne shi dai yana tsakatsaki in an yi abin da ba daidai ba abawanci da girmanci in ta yi abin kirki kai aiko na yi sa'an bace ha ta san mata suna son haka an gani ko in sun yi abin kwarai to suna so wai a yaba musu in sun yi na kuskure kuma su ba sa so a faɗa to kaga mu ko ba za mu yadda da wannan ko wata mata ta taba ce ma mijinta wai kai in nayi abin kirki ba ka gani ne sai in nayi kuskure ne kake gani shine mijin ya ce mata ai dama abin da nake sa rai daga wurin ki shine abin kirki saboda haka daga na gani sai na ji daɗi ni a zuciya na kai ba sai na faɗa ba in kin yi abin kuskure dama ba na tsarin ganin shi to sai na faɗa ko ba ko ba gaskiya bane mana eh dama duk wanda ya aure yayi aure ne dan ya ga abin alheri daga wurin matan shi ko ba gaba to da sai abin alheri dama shi kawai sai sai ya gode ma Allah kawai sai ya ci gaba da harkar shi da kai na kuskure ta yawa to shi ma wannan haka yake la harrun wala qaru shi babu tsari babu kuma sanyi daidai normal wala makhafata shi kuma babu tsoro tare da shi duk wanda yake zama tare da shi amintacce ne wala ta'amata ba a kosawa a rabu da irin wayannan magajan me take nibi ina nan ina son miji eh auren me yake cewa takalmin garbi takalmin garbe ko takalmin kaza mutu karaba ina nan ba wani kosawa da zaki ina nan ina jin dadin kayana ka gani ko na biyar sai ta ce a nan wai za a tsaya tunda lokaci ya riga ya ji ko domin mu dan samu dama mu ansa mu ansa tambayoyin mutane za mu tashi akan na biyar da yaddan Allah subhanahu wataala ka ji yaya wai suke yanda kaga haka to haka mata suke yin fira tsakanin su an gani ko dama irin wannan firan ba a yi sai cikin amintattu ba ta yin irin wannan firan sai cikin kawayensu ce ka mijina ban taɓa ganin jarababbe irin shi aka zaga suna faɗa ba sai ya neme ni so bakwai so sha biyu a rana ce wai ita kuma ɗayan zai kaji ta ce ai ni mijina to in ma na yi sa'a ne ya ma waiwaye ni so ɗaya a mako sai ita kuma wanda ake neman da so sha bakwai ko sha biyu cikin wuta cikin wuta ko ba ga Allah mun tuba Allah ka yabe wani Allah ka yabe wani to wannan dai shine karatunmu na yau abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi nimal maula wa nimal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina kai mai tambaya daya biyu uku haka sai mu ansa in kuma babu to za mu addu'a sai kuma mako mai zuwa za mu fara yin wannan littafin din ranar din ranar juma'a shi ake yin wannan ko sai gobe muna da karatun fikihu jibi muna da karatun at-tasawuf mai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ibrahim bai dace ba duk wanda ya kuma bai da taimama ko ya yi sallah kuma babu sallah na wai lalura na sanyi na daga cikin abin da ke sa a yi taimama lalura na sanyi baya ciki lalura na sanyi baya ciki dalilai guda biyu ke sa a yi taimama rashin lafiya shine dalili na farko mutum bai da lafiya wanda rashin lafiyan ba zai yi wa iya amfani da ruwa ba misali mutumin da ya kone mutum ne ya kone a hannunsa ko a fiskansa za ka ba shi shawara ya sa ruwa saboda zai yi sallah to za ka ba shi shawara sai musulunci ya ce wannan mutumin sai ya yi taimama ko ko mutumin da yake rashin lafiya shi ba kuna ba ne likitoci suka ce in ya sa ruwa a jikin shi matsala ya zo kamar irin mutanen da ake ma alluran chloroquine idan na san likitoci yanzu suna magana a kanta ko to kamar da da ake yin alluran a yanzu ka ga an dan rage yin amfani da chloroquine yanzu an dan rage likitoci suna ta magana akan rage amfani da ita gaskiya saboda effect din take da shi to wannan alluran idan an ma mutum da ka sa ruwa kaikayi zai ta yi to idan likitoci suka ce ma mutum kar ya amfani da shi da kuma lokacin sallah yayi to wannan shi ma zai iya amfani da mene amfani da taimama dalili na farko ke dalili na biyu rashin ruwan an nema ruwan an nema ruwan an nema ba a samu ba ga lokacin sallah kuma zai fita ba wai gashi za a idan da sallah ba ga lokacin sallah zai fita kaga idan azhar ne sai an kai har kaman karfe shida da wani abu a lokacin sallan azhar zai fita ko da ita lokacin sallan la'asar lokaci ɗaya suke fita ko ba mara gaman yi ba a cikin haɓatu salam to sai a wannan lokacin ne za a yi ya ake neman ruwan kenan idan mutumin da ke nan layin ya neman ruwa bai samu ba a nan layin to ba shi ke nan ba ba za ka je wancan nufe road a nema gida gida a nema in ba a samu ba sai ka je wancan taiwa road a nema daga nan har sai ka je ka tsuma road ta kusan dai da wuya a nema ruwa tun daga nan har zuwa Katsina Road a kasa samu na alola kuma ba na wanka ba na alola a kasa samu kai ko na wanka ne ma sai an samu ko ko na wanka ne sai an samu wani ma ya ce ko na wanki ka gani ko saboda haka duk wanda ya ce mama a yanzu wai sanyi bai da sallah bai da kuma taimama Allah ya yafe mana akwai malaman da suke da wannan fahimtar Allah ya fi mana wani tabbayan na ni ba na hada sallah saboda sanyi ni ba na hada sallah saboda sanyi saboda sanyin bai kai yanayin da za a iya hadawa ba a fahimta ka san kowa da fahimtar ko shekaru biyu ne ko uku da suka wuce akwai malaman da a nan garin Kaduna tun da aka fara sanyi suke ta hada sallah kullum har sai da sanyi ya fita wannan shiriri ta ne kamar yadda malam ya faɗa Allah ya ce a ai daga hannu ake babban lada wani gaskiya ne gaskiya gaskiya ne to to a sallah ba a cewa salamu alaikum sai dai a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi salamu alaikum na shiga gida ne ko na haduwa da wani dan uwa a gaisa da shi amma a sallah sai dai a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya ce mana lalle da dan kai wani wa alaikum assalam wa rahmatullah ban ga yaro na ba yau ina aka baro shi to mu je tambayanka saboda alura ina kiyayewa ina kiyayewa yawa wannan ayan dan wana neman karin bayani akan faɗa sama daukin sarki da yake cewa innaka mayitun wa innahum mayitun wannan ayan ta sauka ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nuna mutanen Makka cewa da wayanda ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ta musguna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba duka kai din nan da suke ta musguna ma kai ma za ka zo ka rasu kamar yadda su ma ba za mu basu ba an gani ko yadda suke ta musguna maka nan suna kokarin sai sun kashe ka sai sun maka kaza sai sun maka kaza sai sun maka kaza da gaske ne za ka rasu kamar yadda su ma za su rasu an gani ko shine wancan ayan ta suratul nisa'i ne ko ma'ida ne ke cewa wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadur Allah shay'a wa sayyidu Allahu shakirin lallai mutuwa da mantaka Allah subhanahu wata'ala ya hukunta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi to lalle ya riga ya yi ta dama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa kullu nafsin za'iqatul maut dukkan mai rai sai an nada masa mutuwa to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wafati kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta masa amma mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kamar wafatin kowa bane ba kamar mutuwar kowa bane shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu da muke magana din nan yana yana nan raye a cikin kabarin sa da kuma kayi masa sallama manzon Allah zai ansa maka da ka ce assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah zai ansa maka da ka zo ta iyaka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu mazan Allah zai ansa maka ana ganewa ko mazan Allah ya faɗa babu wani wanda zai masa sallama face sai ya ansa maka da wannan nasu ne malamai suke cewa kenan har a wurin sallanka in manzan Allah bai sa ai wannan sallaman da kake manzan Allah shine manzan Allah ya sa hannu akan sallanka in bai sa hannu ba kan sallan ka baka da sallah sai an bijiro da ita in kayi raka'a biyu a bijiro da ita in kayi hudu a bijiro da ita salamu alayka ayyuhan nabi na gani ni na gani malam abubakar kayi sallah kayi azhar shi an sa hannu salamu alayka ayyuhan nabi da ka zo kana zuwa duk wanda ya je maka ya gani ai da ka je madina za ga daidai wurin rauda ɗin ko daidai wurin da kabarin nasu suke sallallahu alaihi wasallam za ga a rubuta assalamu huna assalamu ala rasulillah ko za ga da ka matsa gaba sai a ce maka assalamu ala abi bakr siddiq su uku ne haka a jere da ka zo sai ka da ka zo sai ka ce assalamu alayka ya rasulullah sai ka matsa gaba dan gaba ne kadan haka dan ne wurin kabarin sai na abubakar nan wurin ma sai kai matsayin na abubakar sallam da ka matsa gaba nan da kawai sai na umar sai na umar kawai shi yake gaba ko ban yi ne ba ko da ka matsa gaba wani ne ya roƙa sa ba ba su ba usman ne ko sai na umar da ka matsa gaba sai na umar ne awon sai kamar sallama shi ma yana daga cikin abin da ya sa wasu ba sa son zuwa maka ba sa son zuwa madina saboda za a yi masa na abubakar da na umar sallama Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wannan wani irin kiyayya ne Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana na'am to na ce haji yayi mana amma ka akwai matsala fa mutumin da ya ka ya je har madina ya je har maka ya kasa zuwa wurin annabi wannan akwai matsala ba akwai matsala lalle zuwa madina baya cikin rukunin aikin hajji mu kiyaye wannan amma har mutum ya iya zuwa makka ka kasa zuwa madina ga manzon Allah gaskiya akwai matsala wannan hajjin da shi gwamma babu shi duk hajjin da za a biya mana a hana mu zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada Allah ya hukunta mana shi Allah ya hukunta mana shi zai da amfani wai da ba dan annabin ba za ka san aikin hajjin ai ba za ka fi shi ai ba za ka fi shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cikin wani hadisin sai yana cewa man zarani fi kafi kaman zarani hayyan duk wanda ya ziyarce ni a kabarina to kaman ya ziyarce ni ne lokacin da nake rayu sai mutum ya asara ya zuwa wannan wani wannan tabewa ne ba Allah mun tuba Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu wato matsalolin ne suna da yawa manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam shine yace a rika ziyaran magabata ko kaburruka ko yanzu gashi ka zo wurin manzon Allah sai ka ki zuwa kai matsala Allah ya yafe mana wani tambayin dan Allah mu ce gaba bismillah dan wa ziyaran mahaifa min san rasu kafan wurin sai a ƙara gyara shi sai a ƙara gyara shi ta da ƙasa a gyaggyara a gyaggyara a gyaggyara kana da alama maka sa saboda yaranka da jikokinka an gani ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son a yawaita ziyaran ƴan uwa an gani ko yana son a yawaita ziyaran ƴan uwa da kamsu kuma addu'a in baka sa alama ba a wurin taya za ka gane ƴan uwanka ko wasu malamai ko wasu matasa sun taba cewa za su je wai makabarta duka signboard din ko rubuce-rubuce din da ke makabarta duka za su cire su na ce duk wanda ya taba su sai mun yi karan shi kotu ba za mu yi rigima ba za mu yi karan shi kotu a hukunta shi bisa wannan hujja zai cire ko manzala sallallahu alaihi wa sallama ya dauko dutse ya sa akan wani kabari a matsayin shaida yanzu ka je ka sa dutse a kabari duwatsu nawa za ka zo ka gani a makabartar suna da yawa kuma zan Allah ya ce arga ziyaran magabata iyayenka ka je ka musu addu'a shi kenan kawai sai wani dan ka zo ka rubuta cewa nan shine kabarin mahaifinka sai wani zai cire maka kyale shi ina ƙarin shi za ka yi saboda da ka cire shi kenan da an cire shi kenan an ana ka ziyaran babanka kenan ba dan da ka zo ko sai ga kaburka eh haka sai kama ka su gane naka da yawa mutane sun manta kaburkan iyayensu ba ma sa zuwa to ziyaran saboda ba sauwa kai da kasan inda kabarin iyayen kai to sa alama ka rika zuwa kana ziyaran kana musu akalla duk a mako su daya in kana kai malalaci ne ba za ka iya ba to duk wata kace ma kar kai irin na wancan tun da aka yi baban shi makabarta bai ƙara zuwa ba yau shekara bakwai ke ne suka wani an yi sakaman baban mutum mun baban ɗan renin waye haushi ma ne wani wai kaman baban mutum can haka haka haka wai haka haka ne ma ba gashi kowa ya sani manzan Allah yana zuwa makabarta ya yi ziyara ko da yawa na na Aisha radiyallahu ta'ala na ta cewa da daddare sai ta shafa sai ta ji bata ji manzon Allah ba da ta fito ko sai daga manzon Allah gashi can a cikin makabarta da daddare to ai makabartan ba irin namu bane ba wani tsari a da tsari nan hanyar wucewa ne nan amma mu namu ba sai dai ga mutum yana tsallake kaburka mala dole da kai tsari ga baki nan kana gani a hoto ko ga hanyar bi an tsatsaga zan da kawai sai shiga makabartar da dare ya kawo ziyara sai wani yanzu ya ce maka baraka zirci iyayenka ba saboda rainin wayo rainin wayo ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana ai ko wannan ni ke da suna wannan sabunta amurkan nan ni ban da fahimta akan shi ba ni ba da su to amma talaba wani wuri da za a yi sai ya zama to ala babu lalurati domin da an biyo ƙara maimai shi gani an gama da kabarin baban naka an wuce ke sai na za ka zo ziyarar shi kuma kuma tun da ya zama lura ya za ka yi bayan da za ka yi ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana kuma har ila yau da mutum yana zuwa ziyaran kabarin ko akai akai su masu aikin makabartan suna lura ai sai ga wani kabari an bar shi shi ba a rusa shi ba kuma haka ba ga kabarin su mahaifansu Musa Kola nan har yanzu yana nan ba a rusa shi ba shi ko kuma yau da rasuwansa ya wuce shekara arba'in har yanzu kabarin nan me yasa saboda yaran suna zuwa ziyara suna zuwa an kiyaye suna zuwa amma kai baka zuwa bara don me ba za a wuce su wannan wani son ya tambaya na dakatar da shi wani ne kuma na mutu wasu na ai mun ansa wannan tambaya mun ansa baka zo bane lokacin kai lacce shi yasa ake san a zo da wuri na'am ko ya je alola ne to ai ansa kuma su ya kamata ya kai maka ko an ce ne wa alaikum salam ina zuwa baba da Allah abinda ake magana akai shine kowane malami da irin fahimtar su fahimtar ne za a iya hadawa amma mu a fahimtar ba za a iya hadawa sanyin bai kai lalurar da za a iya haɗawa ba da yawa za ga an haɗa sallar saboda sanyin kuma za ka zo ka tarar da su ga sunan suna kara kaina a titi wannan sanyin bai hana mutum kuma ya je kallon kwallo ba jiya da muka tashi a nan wurin maulidi jiya na ga wasu sun je kallon kwallo karfe goma ne ko wani abu makamacin sa kuma an tashi ne lokacin nake ne wannan shi ne sanyin da zai hana ka abin kwallo su kana haɗa sallah wasu na son su mai da addinin kamar abin wasa baba bismillah Allah ya fi mana baba a gurgushe dan wa yana tambaya ne akan abubuwan da yake yanzu za a zo makabarta sai a ce a kalla gabas ko wani abu makamancin haka wannan wata fahimta ne ake son a kawo ta ko kuma an riga an kawo ta wato akwai wani littafi da aka rubuta mai suna ahkamul jana'iz wanda wani babban malami ya rubuta shi a cikin littafin ya yi ƙoƙari ya kawo hukunce-hukunce na gawa da kuma sallar gawa har zuwa birnewa to a ƙarƙashin wannan shi ne ya kawo cewa idan za a yi idan za a yi ma mutum aka gama birnin mutum to sai a yi masa addu'a babu nassi da ya zo cewa manzon Allah yana cewa a yi addu'a jami sauraka sai a yi masa addu'a ɗai-ɗai-ɗai kuma sai shi ya ce shi mai littafin sai ya ce in ban yi kuskure ba yana daga cikin ladabin karɓan addu'a a kan lagabar abin da ya faɗa ke yana daga cikin ladabi na karɓan addu'a a kan lagabar abin da ya rubuta ke su kuma ɗaliban da suka zo karantar da mutane da abin nan sai suka ƙoƙarin wajabta wa mutane ko tilasta wa mutane cewa dole sai an yi addu'a ɗai-ɗai-ɗai-ɗai-ɗai in kuma za a yi addu'an a kalla gabas wannan shi ne abin da ya faru bisa fahimtansu wannan fahimtan kuskure ne an gane wannan wannan fahimtar kuskure ne babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi addu'a dole sai ka kalla gabas hasabi ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa wani zama in zai yi addu'a ma baya kallon gabas misali kowa nan wurin ya yadda manzon Allah ne liman ko ba ga bane manzon Allah ne liman da ya yi sallah yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah in sallama ɗaya ya ranar ke nan wata ranar ya sallama biyu ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko ku yace assalamu alaikum kamar yadda ya zo a muwadda ko da ya yi sallama ya yake yi sai ya ci gaba da kallon gabas yaya yaya sai ya juya ko ba haka bane kuma su limaman da muke da su yanzu a gari in sun yi sallama shi gaba da zama kalla gaba suke yi sai su juya sai su gaya maka shine sunna ko ba haka bane sai su juya saboda rigiman ba mutanen mu me ya kuma mai da hankali kai har wai rigima ake yi wai manzon Allah ta dama yake juyawa ko ta hagu wai juyawa ma in yayi sallama fa wai ta dama yake juyawa ko ko ta hagu to idan ya juyo din wasa yake yi shine tambaya wasa yake yi me yake yi addu'a kina manzo Allah yana in za a addu'a ba dole bane sai an kalla gabas an kiyaye wannan ko wannan abu ne wanda hankalin kowa zai dauka sai ya jiyo haka sai ya kalla nan wani zaman kuma ya jingina nan sai ya kalla nan wani zaman kuma ya jiyo haka gaba ɗaya yana kallon masallaci haka ina kallon al'ummar sa gaba ɗaya kuma hakan shi zai yi addu'ar sa zaka iya cewa wannan ai bai fito a nan sai karara ba sai mu ƙara gaya maka wata rana balaraban ƙauye ya zo ko kuma wani mutum an zo manzala sallallahu alaihi wasallama yana kan mimbari yana sallar huduba yana sallar juma'a mimbari yana hudubar juma'a nake sunan shi wannan mutumin sai ya shigo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane sun wahala dabbobi sun halaka kaza ya saboda babu ruwa manzan Allah ka roƙi Allah aha ya shayar da mu ruwa ya kawo mana ruwa in ka koma gida ƙara karanta wannan hadisin ba tsoro nake bane ka ƙara karanta hadisin manzon Allah ya juya ne sai ya ce to ai kaga duk mutumin da ke yin hudu ba ai haka ake ko ka taba ganin wanda zai ma mutane hudu ba ranar juma'a sai ya juya musu ba Allah ya ce to wa yake gaya ma ina zai kalla nan al'umma to daga wannan mutumin yana faɗa sai kawai manzon Allah ya daga hannunsa ya fara addu'a ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a manzon Allah yana daga hannunsa ana ta ganin haske a nan kuma manzon Allah kankace mene kawai sai ruwa mala sai da aka yi sati daya ana wannan ruwan wannan ruwan bai hana mutane zuwa sallah ba ina masu cewa kuma da sanyi a cikin ruwan ake zuwa har juma'a ta zagaye wannan mutumin ya shigo masallaci a guda ko wani mutum ya shigo tsamo su sun san Allah a roƙi Allah ba wani gidaje na ta rushewa to kasan ginin kasa ne ba irin nan bulo ba zan Allah gidaje na ta rushe na ta rushewa ba zan Allah a roƙi Allah idan ka tattara ruwan shine manzon Allah yayi murmushi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hawalai alaina wala ni haka da hannunsa yayi ahan na ne nan kun yace akai kan kan duwa su duwa ne ne san san shi yasa har yanzu duk garin da kake waɗanda suke kudanci sun fi samun ruwa ko ba ku taɓa lura ba ai tunda su ba su wani lokaci wanda za a cika yi na ruwa ko kuma tun da manzon Allah ya haka yake hawa ne alai da manzon Allah ya haka to da arewa za ku sha ruwa da ma ku yan arewa ku ne masu gidan laka ka gani ko to da manzon Allah ya haka wani alina wala alai to wannan wurin wai manzon Allah gaba sai kallon mu saboda haka a tilasta wa al'umma dole in za a yi addu'a na gawa sai an kalla gabas zalunci a bar kowa yadda yake addu'arsa in an yi ɗaya Allah ya karba in an taru an yi da yawa Allah ya karba maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin da kowa ya san shi sai dai wanda bai karanta ba hadisin da Shehu Usman dan Fodiyo ma ya kawo shi a cikin littafinsa ihya'u sunna wa ikmalul bid'a yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su taba taruwa ba ɗaya daga cikin su ya rika yin addu'a su kuma suna cewa amin amin amin face sai Allah ya ansa addu'ar su dan Allah menene matsala menene matsala sai ku bar mutane su sai ku bar mutane su kayan su amma a tilastawa mutane har an ga mutane suna yin addu'a a makabartan ya zama kaman fada ni akwai unguwan da na sani kabala can kabalan doki ne goya ne suna da makabarta a can wuraren kusa da rafi din nan an kusa a yi rigima a wurin an kusa a yi rigima saboda wai matsalan addu'a akan gawa in an gama birnewa ce salati goma goma ga annabi akan wannan haka rigima har sai da jami'an tsaro suka shiga karamar gima ne wannan kenan na faɗa wannan ne saboda ka san ba karama ba ce su wannan kawai mutane ne kawai suke ɓata maka su lokaci ka ce makabarta ɗan uwanka ya rasu ka ce a kalla gabas sai ka ce a ƴan wana mu tare mu mai addu'a kai za ka kalla gabas kai shikenan in kuma kai ɗan uwanku ne gabrun aka ce a kalla gabas ka ce a kalla gabas shikenan kuma bari na gaya muku da yawa daga cikin wayanda ake cewa a kalla gabas ɗin nan wasu ba sa yin addu'a wani kawai zai ga an fara juyawa an fara tafiya ne shi kawai shi ma sai ya wuce bai addu'an ba wani ma ko yana tsaye ne yana sai ga an fara tafiya ta yaya an yi addu'a ai an gama to me kenan akai amma ko ba komai za a ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa a karanta kaza Allah ya yi masa kaza in aka ce a karanta kaza ai ma'ana ana mu karanta kaza mu tawassuli da shi wanda su da kansu sun yadda ana yin tawassuli da Qur'anin mene ne abin wani rigima wai matsala ɗaya ne ba mutanenmu mu tashi mai karatu miki ita ce babban matsala da mutanenmu an tsaye an yi karatu wani ma ya sai kawo maka wannan bi sai kawo maka ba ko akwai rasuwan da aka yi na miki da suna na katsina road ai shi shugaban masu cewa a kalla gabas ɗin ai ina wurin ko malam uwaisu na kakuri shine babban malamin kakuri yaya shi ne ta rasu yana wurin saboda haka da aka tashi yin addu'a da aka ce to shi shugaban masu cewa a kalla gabas yi addu'a sai ya cirko-cirko ajiya Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata shiru ina kallon shi shi ashe wargi wuri yake samu kuma da yawa ku kalla masu cewa a kalla gabas ɗan ina su ya rasu suna cewa ya addu'a kwanaki na fada ko wani shugaban masu cewa a kalla gabas na hanyar gasa maman shi rasu sai ya ce za a wata shi a ajiya ta bar wasanci a yi mata addu'a nan da nan sai wurin yadda ga an fara wannan magana aka sai wurin ya ya za shi ne wani malami ya ce a ai ita ne ta bar wasulci inda ta bar wasulci to lalle a cika wasulcin ai mata addu'a mata yi mata addu'a su kenan in nasu ne za a yi in naku ne shi kenan ko ba ka bane Allah ya fi mana Allah ya fi mana sunan su gumbi da ya rasu haka aka yi a makabarta ba ko ya san sunan su gumbi ya rasu ba haka aka yi a makabarta da aka birne shi da aka birne shi haka aka yi bai addu'a ba ka buɗe kunnanka da kwakwalwanka kar a mai da kai kwallo duk wani babba ka sa ido sosai duk wani babba na su in ya rasu an je makabartan ana yin addu'a za a dawo gida kuma a karɓi addu'a a yi kwana uku ana karɓan addu'a wanda in kai talaka ne kai kuma a ce kai Allah ya fi mana za mu yi addu'a za mu yi addu'a kan mu ƙara da yawa kan mu ƙara a ban an same guda ɗaya ba wace ce ai wannan ba sallah ba ne rudu ne rudu ne ka gani goma nan wa'annan kuma ban san bude wannan magana amma kawai zan ɗan haska kyau kaɗan wannan wata aƙida ce ake ƙoƙarin shigo da ita a cikin musulunci da da farko abin da suka ce shine za a yi kabbara a karanta fatiha ba za a karanta sura ba ma sai a yi ruku'u babu sujjada wasu suka ce a tilla an ce ya maryam mukunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in to sallah raka'a ɗaya ce za a karanta fatiha a karanta sura a yi ruku'u a yi sujjada shikenan an sallame babu zaman tahiya to wayannan wasu ne kuma su kuma suka ƙara bayyana yanzu su ne masu cewa babu ruku'u babu sujjada sai dai ka tsaya ƙiƙam kamar soja in ka gama sai ka wuce in za ku iya tunawa yadda suka fara abin shine za an fara da cewa babu tasbihi a cikin ruku'u babu tasbihi a cikin sujjada sai dai kai addu'a rabban sai ga mutum ya yi ruku rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban sami Allahu liman hamidu sai su tada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ko ya canza rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana haka aka fara wa'annan akidocin yanzu gashi ya kawo wannan fahimtar da kaga babu ya faɗa babban abin da nake jan ni hankalin yan uwa a kai shine mu tashi ne karatu in muka yi karatu wallahi dukkanin wa'annan abubuwan zai zama tarihi sai dai kaga wani na yi wanda bai karatun ba amma kai dai kam da zuri'anka Allah zai tsallakar da kai amma in ka yin karatu to abin da yafi wannan ma zaka gani kuma za a iya ribatan ka kuma ka shiga Allah ya fi mana Allah ya fi mana yanzu ba abin da ya kai an ribatu wasu ba kenan a ce ma babu sallan ai dama dama ma wannan ka kai shi ma ya shigo masallaci ai akwai wasu su kuma suna nan sallan ne ma ba a yi kuma su musulmai ne ba sallah cewa da zaran ka sama menene wa abu rabbaka hatta ya ci ya kalake da hayan qur'ani ba suke halakar da mutane ba wai Allah ya ce kai ta bauta ubangijinka har yakini ya zo maka to wai duk lokacin da kaga cewa eh ka yadda wannan addinin shine addini to shikenan sallah ya kare alhali abin da ake magana akai shine wa abud rabbaka hatta ya ce kan yaqin kai ta bauta wa ubangijinka har abin da ba a kokonton shi ya zo maka shine mene mutuwa ko ka taba ganin wani yana kokonton mutuwa ne to shine abin da Allah ke nufi wa abud rabbaka hatta ya ce kal yaqinu kai ta bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka wanda yake shine ita ce mutuwa to daga nan sai wasu ka daina yin sallah Allah sarki ashe har yanzu kai baka samu yaqini cewa addini shine gaskiya ba haka ake halakar da mutane to tsakani da Allah wanda ya karatu za a iya halakar da shi tsakani da Allah wanda bai karatu ba ga an bude Qur'ani an nuna masa yace eh shikenan Allah mun tuba Allah ka yafe Allah ka yafe ai mun faɗa wannan mu mararan nan ko ai akwai wanda to wannan ma ai kanana ne wa'annan kanana ne ai akwai wanda ya faɗa ko a nan kaduna ba wani gari ba a nan kaduna yake cewa shi fa wayannan ƙananan ƙananan sallolin shi fa baya shi manya-manyan yake aka ce wanne wanne ne manya-manyan ya ce babban sallah da karamin sallah wayancan ƙananan ƙananan shi duk baya yi to to ma haɗu mako na gaba mara ko gobe gobe zai ka zo ai gobe zai ka zo ai Walaikun salam. Ame uzuri, ame uzuri. Na'am. Na gane, na sani ai, na sani. na sani to ai abin da muke gaya kenan mutane su tashi su karatu na gane ai na fahimta na ai ko yana nan wurin ma bai gane da shi kake yi ko ma yana nan kai dai rubu da shi ai din da ka faɗa haka yake to dama mana kowane rana sittin to kai na zai huta a in yayi guda ɗaya sai ya huta in yayi sittin na farko na kwana ɗaya kwana ɗaya da ya sha jin sai ya tsaya sai ya wuta sai sai ya ci gaba na a ina a ya ai wahala ya zo mana ina ba hutu mana ina ba zai mutu ba ba zai mutu ba da yadda yake kwantawa da iyalin shi ya mutu ya mutu a ya mutu to haka nan ba zai mutu ba kanan zai tsayi shi za ka ce mutane a tashi aikaratu tashi aikaratu an gani ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana ina ganin kuma zamu hakura haka saboda ga yan uwa mutane suna daga wurare da yawa da nisa ake zuwa kan mu ci gaba da rike su saboda uzurori haka ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم برحمتك الواسعه امنا وقنا شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين ألاهيا من والأموات وتابوا بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باكر باكر